بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ومولاي وقرة عيني ووسيلتي إلى ربي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake saduwa cikin wani shiri mai albarka mako da ya gabata na magana akan yan uwa inda ce malami to shi malami matsayinsa daban kamar yadda almajiri matsayinsa daban almajiran nan hawan hawa ne kamar yadda malamai hawan hawa ne Allah yana cewa wa fawqa kulli zi ilmun alimu inda duk aka samu wani mai ilimi to Allah ne yake magana da kansa ce akwai wanda ya fi shi ilimi kada mu ɗauki malamai gaba ɗaya dukkaninsu haka suke bari ne wani waiwaye a don tafiya imamul bukhari imamu muslim imamu abu dauda imamu turmuzi imamu bayhaqi imamu da makamantarsu Allah ya saka musu da alkhairi ba daidai suke ba idan wani ya kawo wani hadisi ga wani ya ce shi bai san wannan ba a duba littafin wani duba alƙur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya masa Allah ya ce annabawa akwai wanda na baka labarinsu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ban baka labarinsu ba ranar al'iyama kuma nan za su haɗu ga shugaban annabawa da manzanni haka nan a cikin annabawan wani ya fi wani ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتنا داود زبورا Allah ce annabawa mun fifita wasu akan wasu kamar yadda manzo Allah yake magana akan filin alkiyama filin alkiyama annabawan Allah za su zo wucewa wani annabi ya zo ya wuce da al'ummarsa wani annabin ya zo ya wuce da al'ummarsa wani annabin ya wuce al'ummarsa ba su fi ɗari ba wani annabin ya wuce da al'ummarsa ba su fi goma ba wani annabin ya wuce shi kaɗai ba kowa ya kira anki a nan annabi yake gwada al'ummarsa shi kuma wane mutum wane mutum wanda sau bai wuɗi ka rabu ka fatar za a nan ne Allah zai ba annabi shafa'atul kubra babban ceto, ceton isa, ceton ya isa a gurin Allah, Allah ne isar da shi. Ceton da za a samu su mutane ce kai jama'a tsaye wannan ta isa, masu wannan fa isa su ne, kila suna cikin la khawfun alaihim, wallahum yahzanun. Je gurin annabi Adam ya nema mana ceto, aje ya ce ina ba nawa ba je gurin annabi nuhu ce ina ki faɗi abin da ya yi aje gurin annabi ibrahim alaihi salam aje gurin annabi musa aje gurin annabi isa sai an zo gurin annabi muhammad saboda kowane annabi mutanensa sun ɓata mar ya yi musu addu'a ta ƙare dangi sun hallaka manzo Allah ya bar addu'arsa ceto ga al'ummarsa. Wani sahabi ya ce, Ya Rasulullahi, me yasa ba za ka yi wa mushrikai addu'a ba? Annabi ya ce, Ba aiko ni la'anta ba, ba aiko ni da muguwar addu'a ba, an aiko ni da shiryarwa. Da aka yi masa wulaƙanci a wa'azi. hankalin annabi ya tashi mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo mari ce muhammad ga mala'ikar duwatsu Allah ya yi ko shi gare ka ko umarci duwatsu su yi musu abin da ya kamata annabi ya ce ina jibrilu ba su san ni bane idan ba za su tuba ba ina kauna ga Allah a cikin ƴaƴan da za su haifa a samu wanda za su bauta wa Allah a muka yi muka samu annabi mai haƙuri muka samu annabin rahama da ƙarja a kuma rasulun min an fusikun azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim sa'a muka yi wallahi wallahi da mun shiga uku laqad manna Allahu 'alal mu'min hakika Allah yawa mu'mine baiwa yayin da ya aiko musu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa da aka mar kai bango addu'a suka yi rabbi la tazar 'alal ardi min kafirin da yara gama da su Allah sama ta yi ruwa ƙasa ta yi ruwa mutanen annabi suka halaka duk annabi su Allah ne mun ji sa wannan shegantakar da muke yi da mu talakawa da masu mulkin da na kirkin da wane ne wallahi sa'a muke yi wadduha ma wanda aka rabu ko maka wadda akhiratu khairul lak min al-ula wala sawfa yu'ika rabbuka fatarda mun yi sa'ar wannan annabi wanda jami za a wa ma balla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa wallahi sa'a muka yi da mun kun ciki tiri wannan annabi wannan annabi إما كان يقول أوهي إلي أنه سبعة نفر من الجن قالوا إن سمينا قرآنا أجمع يهدي إلا رشد كي ما بيقرم التورين كي الجمع يا سلم ما قام الله صلى الله عليه وسلم أنا تكلم كزوجة الله كزوجة الله abin da yake gaban kawai ka ci mutuncin ɗan uwanka ka ɓata su ka keta haddin Allah kai wa Allah fito na fito da zunubi wallahi ya hasara ɗan uwa Allah ya fifita annabawa wasu a kan Karka ce sai abin da malamin ka ya gaya maka za ka yadda, shi ma almajirin wani malamin ne. Shi ma malaminsa almajirin wani malamin ne. Shi ma malaminsa ba wanda ya zo duniya da ya fano da karatu. Yana jinjiri aka ce zo a zuwa ɗau karatu wurin jariri. Har ya fara ibar shan nono. idawai na zama aka ɗaukar babu shi ko ya kai imamu malik imamu shafi imamu abu halifa imamu ahmad bin hanbal dukkan su gaba ɗaya wani almajirin wani a ce maliku ya ce imamu shafi ya ce imamu ahmad ya ce imamu hanbal ya ce duk malamai ne ƙoƙari suka yi ƙoƙari suka yi to yanzu ma an fara samun yara ƙanana 'yan jami'a wanda suka koyi larabci sun fara gaya wa imamu malin ma bakar magana wai ya matsa musu kai da Allah da maliku din Allah ta wajen shafi'i wai har ma maliku ya zama abin wasa maliku ya zama abin wasa ba dan alkur'ani ne ya gaya mana kissar sayyidina hajjar alaihi salam da annabi musa ba ba za mu yarda ba ka duba ƙarfi annabta irin ta annabi musa alaihi salam wa kallama Allah musa ta kalima Allah ne ya magana da yadda kake sauraro na a talabijin din nan ko kana ji na a radio Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam ba tafinta. yakan aiko jibrilu alaihi salamu ya je gurinsa amma wannan wa kallama Allah Musa ta kalima in ka je Masar in kana da sha'awa ka biya kuɗi ka je dutsen Sinai inda Allah ya magana da Annabi Musa alaihi salam amma sai ya gashi aka tambaye Annabi Musa alaihi salam mafi karatu ko sani da ya ce wallahu alam shi ke nan ya huta sai ya ce shi Allah subhanahu wata'ala sai ce Musa zan haɗa ka da wani bawa na daga cikin bayina za ka samu wani abu wanda baka san shi ba sai Allah ya dashi da sayyidina Haddir alaihi salam annabi Musa ya dau almajirinsa annabi Yusha dan Nun alaihi salatu wassalam shi ina yake ya ubangiji ina ina ma jama'al Bahrain tsakanin kogin Paris da Rum annabi Musa ya ce to bari ce ga wannan bawan Allah kuma shi Haddir alaihi salam mafi yawan malamai ko sun ce ba annabi ne ba san biyar da bai biyar mutu ba a mursalin amla wa ila bal wala shin annabi ne ko wani bawan Allah ne na gari to duk da yadda yake Allah da ya nuna mutumin kirki bawan Allah abdan min ibadina mun ba shi rahama wa allamnahu min ladunna ilma kai kana cewa sai kai kai kana cewa sai kai kai ne kasan Allah kai ne sufi ko kai ne ahlus sunna dan yanzu abin da ake tallar shi kenan kawai wani ahlus sunna wani sufi to ka kai matsayin annabi Musa ko sayyidina Hajjar alaihi salam aka tambaye annabi Musa yace shine ya san kaza Allah ya nuna masa cewa ya je ya gamu da wani bawansa. Kai sufi ba ka da malami? Kai ahalin sunna da kake faɗa ba ka da malami? Ko ka wuce malaminka ne? Sannan Musa je ya samu sai na hazin. Fauje da abda min ibadina ate na hura mata min idina. Wa allamna ku min ibadina. Qala hal atabiku ala an tu'allimani mimma ulimta rashidan. ala innaka lam tastabi'a ma'i sabra malamai suna cewa yayi mar sallama assalamu alayka ya walillahi cewa ne ne yace wa alaikum assalam ya kalimullahi ce Musa ne yace Musan banu Isra'ila babbar magana maganar babba ce yayi masallama yace zauna yace na zo ne ina so in bi ka irin abin da ka sani ne ma in sani sai da na hazir ya ce in naka lam tastaɗi a mar'i sabara ya mai magana da ubangiji babban annaban Allah za ka iya bina ba za ka iya haƙuri ba akwai abin da Allah ya baka ya sanar da kai ni ban sani ba akwai wanda ni kuma na sani kai kuma baka sani ba sannan Musa ce sata jidini in sha Allah sabiran wala a asilaka amura in Allah ya ja za ka same na mai haƙuri ba zan saba maka ba ya ce a a Musa ya ce na gaya maka fa ya ce to sharaɗi fa in litta ba ta ne fa la ta sami an shi ta ukhdi fa laka min dhikra in fa ka bi ni duk abin da ka ga nayi kai shiru zan gaya maka duk abin da gana yi karka yi magana sai ce to sai dinna har ya ce to bismillah kuma yi kuma zo mu ɗan kewaye nan ta yi zarike ba fi safi na fi haraka ha suka zo bakin teku kwale-kwale na tafiya can ba jirgin ruwa bane irin na yanzu suka daga hankici kamar fasinja to masu jirgin ruwa sun san annabi hazur alaihi salam suka tsaya suka ɗauke su kila an ce ba da kudi ba kila an ce da kudi suna tafiya cikin teku sai sun har ya dau wani gatayi sai fasa jirgin yana haka yana fasawa to ka'ida idan aka fasa jirgi ruwa zai bulbulo idan ya bulbulo idan jirgi ya yi nauyi sai ya kifi hazura alaihi salamu ya fasa jirgi sai annabi musa yana kallo sai ce annabi a harakata ha ai sai a daɗe in goyi ita kan hannun rika zai ita alama kullaka musa ba na gaya ma ba za ka iya haƙuri ba ita a to shi ya haƙuri ya haƙuri man tuwa ne suka sauka suka shiga wani gari ga yara an samari suna wasa sai na hasura da alaihi salamu daga wani yaro ya haɗa shi da garu yaron ya mutu ko kuwa ya kashe ya ce a ce na fa ce ba zan yi magana ba amma wannan a ƙasar sanarsa zai ya san wani yaro ne ka kashe shi ko bai yayi ibn hazir ya ce alam aqul laka innaka lam tastabi a mai sabra na ce ba za ka yi bina ish ko shi kina in sa'altuka an shay'in ba ya to daga wannan na sake tambayar ka to mu rabu ce to shi ne da ka yake maka hukunci sai suka sauka suka shiga wani gari an ce kawai dakiya ne birni suna nan malamai dai masana tarihi irin su wuri jin lemo sun fi masana irin wannan tarihin garuruwa garuruwa garuruwa sauka ga wata katanga za ta tashi sau suka sauka kasan bakon ya sauka mutan gari suka dan bashi abinci haka da dan accommodation a ce dan zuwa kafin ya wuce suka nemi a ba su dan wani abu saboda haka waɗannan bayan Allah sayyidina Khadir alayhi salam da annabi Musa alayhi salam suka nema ba su masauki da ina aka hana su sai ga wata katanga za ta fadi annabi Musa ya ga waɗannan mutane ba san darajar baki ba to ga katanga za ta fadi ana neman in za a tare ta sai da lada sayyidina Khadir alayhi salam sai ya tare ita annabi Musa yana kallon sayyidina Khadir sai ce kai na je yi kayan magana dai na amma ni wannan laushi da lanta hasa a liya jara mutane da ba mu masauki da ɗan abin da zamu tsaya suna matsayin baki kuma kai musu aiki ina suka su baya mu lada sai na hada da su a nan musa ha za ta rako bai niwa bai na yau za mu rabu amma kafin mu rabu wurin baka labarin abin da ka kasa abu jirgin ruwa da kaga na ke na huda shi da waɗansu bayan Allah ne ya ci mai da marayu ne haya suke da wannan jirgin ruwan wasu wani mutumin kirki ne na gari marayu ne na huda akwai wani sarki a zalimi in ya ga jirgi da da rauni baya kamawa in ya ga lafiyayyen jirgi sai kwaci amma ruwan ba zai shiga ba duk da kaga na huda ruwan ba zai shigo ba yaro da kaga na kashi asalinsa kafi ne zai game da soyayyar iyaye idan ba a yi sa'a ba su bi shi Allah ya canza musu wani shi da kaga na kashi katanga ta wani bawan Allah ne wa amar jidan fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tatahu kanzul lahuma ita wannan katanga da gana kayan to waɗansu bayin Allah ne akwai arzikin Allah a ƙarƙashin katangar Allah ya ajiye ma waɗannan yara in sun girma akwai yadda Allah zai sa su ga wannan dukiyar su ba su yi amfani da ita to ka kasa haƙuri sai an jima alƙur'ani ya gaya mana wannan yaushe kai karatun da ba za a yi maka gyara ba yaushe kai karatun da za ka tara almajirai ka ce kai kaɗai ka sani yanzu jama'a iri na irinka mu je gidan gwamnati mu je ofishin minista mu je gurin shugaban ƙasa mu je gurin ciyaman mu je gurin minista mu je gurin darakta mu gayyace su su gayyace mu yanzu gaba ɗaya ɗan uwa mu ce mun san komai to wai ma cikin waɗannan duk wani masu fito wannan yanzu ana mana kabbara a mumbari ko a wurin wa'azi ko a masallaci ko a gurin lacca don girman Allah tsoron Allah da maikon karatun ya ke na malaman da malaman shekara hamsin da suka wuce a cikin mu yanzu haddani a cikin mu yanzu har da ni in ba abokantaka ta abokaina ba manya domin yanzu ba ni da sa'a da yawa a cikin su sai yaya sai kanne wane ne wannan masu sharar masu kabbarar masu cashewa wanda yana zaune a makaranta to ina ma makaranta take makarantar kullum ta zama wajen zagi da cin mutunci har rikoda wai ake bayarwa a je masallacin muliman wani mai tahajjudi wani mai sallah asham da mai yake karatun a cikin mu waye isa yanzu ya aika wa sanata wani ya sanata ya zo ne ce ya ai je da dare zai to ga gaya masa ka ce ina neman sa a nan makaranta ko a nan ya karatu ba zai zo ba sai dai kai ka je ka gaishe shi ko a nan ya karatun saboda mai ka zubar da karatun ai ka zubar da karatun bai da girma amma ga girman karatun ka zauna wallahi shi zai zo wallahi har gobe wallahi akwai malaman da sun fi karfin zuwa gidan gwamnati sun fi karfin zuwa gurin minista sun fi karfin zuwa gurin ciyaman sun fi karfin zuwa gurin sanata wallahi sai dai ya ji kuma suna nan in ma sun zo yana cikin gida wallahi sai ya gida ma zai fito kuma wallahi akan buzu za ka zauna ko tabarma ba magana kujera yana kujera kai kana zaune a ƙasa saboda ya zama distinguished saboda ya zama honorable saboda ya zama excellency a kawo masu kujera ya zauna malamin yana ƙasa ina wallahi muna da su suna nan har yanzu in ka shiga wajensu ka fito sai ka kaɗe ƙurar buzu in suka yi wa Allah magiya wallahi Allah wallahi ba sa jin kunya Allah yana jin kunyar su suna nan amma kai da za ka je maka yi awa biyu kana jira awa biyu za ka yi kana jira ma ba a yi sa ba ce ya fita ta baya Allah ku yankuri ya fita ya ce yana da mitin haka za ka karkaɗe karatun na ka kama hanya kuma gobe ka sake dawo ka zubar da karatun ne ya zama kasuwanci ka tsaya ga Allah tabaraka wata'ala kuma wallahi bai kasuwanci muna wa'azi muna kasuwanci ina sai da fulawa ina sai da shinkafa ina sai da yadika ina sai da ware ne ina sai da ware ko da yaman nan ko da yaman nan ka je kai tallansa ka je ka sai da ya fi hannunka na ƙasa da su na mutane na sama wallahi ɗan uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu yawaita istighfar muna kallo yanzu abin da ya samu ƴan uwanmu musulmi waɗanda suke maulidin annabi muhammad maulidin nan ba wanda ya ce ma kai dole ibn taymiya ba shi kaɗai ba ne malami a duniya amma malami ne rahmatullahi alaihi akwai malamai da yawa a nan wanda ba su yi maulidi ba su yi maulidi kuma za su yi ba amma sun tausaya ma waɗannan bayan Allah sun yadda ne sun tari don san manzan Allah jefa musu bama bamai suka mutu suka bi su da addu'a ta alkhairi domin tsakanin Allah da bawa ba za ka shiga ba wani bawan Allah mai biyayyar Allah da wani bawan Allah mai sabo mai bin Allah nan sai na cewa wallahi wani Allah ba zai masa gafara ba wallahi Allah ba zai maka gafara Allah tabaraka wata'ala ya ce wane ne yake so ya mishi shigi a mulki na cewa ba zan wani gafara ba to na gafarta masa kai kuma na bata aikin ka ba a shiga tsakanin Allah da bawa wanda suka ce Allah ya musu gafara kyakkyawan niyya ai manyan malamai ne malaman da na izalar Najeriya gaba ɗaya da izalar Kaduna da sauran yan izalar da ba sa cikin kungiya duk sun nema musu gafara gurin Allah. Kyakkyawan niyya ne zannubil mumini da hayar. Waɗanda suka faɗi bakar magana da sun san inda rahamar Allah take ba za su yi magana. Allah ya tsare mana lafiyar Allah ya tsare mana mutuncin Allah ya tsare mana imanin Allah ya tsare mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan jiha ta mu ta Kano Allah ke mata albarka jagororin wannan jiha Allah ke mulko da hannunsu Allah ke musu albarka Allah ka ba su ikon cika alƙawarin da suke wa bayin Allah kasar nan ta mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya musulun musulun ɗin nan da aka yi Allah ya sa ya rikide ya zama muminin muminin saboda albarka annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajji yadda hankalin mutane ya tashi Allah ya kawo sababin da abin nan zai zama ya faranta wa mahajjata da dukkanin sauran bayin Allah kunci da ake ciki da sanin halin da gari ya waye mutum bai san halin da yake ciki ba ya kwanta bai san kafin ya tashi mai zai faru ba Allah ka yayi mana fasinjoji da suke bin hanyoyi da mutane gaba na faduwa suna fargabar tafiya iyali in kai tafiya sai in ka sauka in ga dawo sai an ci ka zo gida hankali ya kwanta Allah mun tuba Allah ka yafe mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته